saurari wa'azuzzuka da karatun alkur'ani a undundu hausa Mun fahimta? Karka yadda ka dinga ganin su wane kaskantattu ne kawai saboda garin da ka fito, ko saboda yaren da ka fito, ko saboda garin da ka fito, ko saboda anguwar da ka fito, ko saboda gidan da ka fito. Matsalar da za ka samu ita ce, duk ran da wa'yanda kake ganin kafi sunan suka samu wata dama to yana da wahala baka yi hasadar daman ba amma mun fahimta abin da ya faru da iblis kenan ya ce ana khairun minu ya yi hasada ma annabi adam sanadiyar wannan hasada da kafircewa da ya yi ma Allah sanadiyar tambaɗewarsa kenan waɗancan mutane da Allah ya ba da labarinsu a suratul baƙara alam tara ila almala'i min bani isra'ila min ba'di musa من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد جعل لكم طالوت ملكا kad ba'atha lakum ko وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أجيت.
أنا إيه، يكون إيه، له الملك إيه، علينا إيه.
ونحن أحق إيه.
بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي والله يؤتي ملكه من من yasha يشاء والله واسع عليم Allah ya ce ku tuna haka ne ko alam tara ila almala'i min bani isra'ila min ba'di musa Allah ya ce kai mai karatu ko sauraro baka ga lokacin da waɗansu manyan mutane dottawa da masu tunanin banu isra'ila إذ قالوا لنبي لكم سكتي مع النبي سو أصلنا ملكا نقاتل في سبيل الله ka naɗa mana sarki komanda jagora mu je mu yi yaƙi a tafarkin Allah lissafin farko ba fa shi annabin ne ya ce musu ku zo a tafi yaƙi ba su da kansu suka yi kwamiti ɗinsu suka je suka samu annabinsu suka ce sa mana jagora komanda ya jagorance mu za mu je mu yi yaƙi don ɗaga kalmar Allah jama'a kuna fahimta? alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa Allah yace baka yi dubi ma'ana baka ga waɗannan mutane da suka zo bayan annabin musa suka ce ma annabin su ibi aslana malikan nuqatil fi sabilillah ka sanya mana wani komanda mu je mu yaki fi sabilillah kun ga su suka roka ba annabin yace ku zo ku yi ba kala sai yace musu hal asaitum haka ne hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu amma kun tabbatar kuna jin in aka wajabta muku yakin aka ce ku je ku yi ba da ku ki ba kalu suka ce wa malana Allah nuqatila fi sabilillah me ke gare mu ma'ana me zai hana mu mu yi yaƙi a tafarkin Allah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina bayan an yaƙe mu an fidda mu daga cikin gidajenmu da 'ya'yanmu falamma kutiba alaihimul qital Allah ya ce lokacin da aka wajabta musu yakin tawallau duk sai suka juya baya illa kalilan minhum sai yan kadan daga cikin su wallahu alimun bizzalimin Allah masani ne game da azzalumai kun san me ya hana su zuwa yakin wa qala lahum nabiyuhum annabinsu sai ya ce musu inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika Allah ya nada muku taluta a matsayin shine jagora kalu sai suka ce anna yakunu lahul mulku alaina ta yaya daluta zai mulke mu kun ji ta ko wa nahnu ahqqu bil mulki minhu mu ne muka fi cancantan mulki akan daluta walam yu'ta sa'atan min al bai da kuɗi kala sai ya ce musu inna Allah astafahu alaikum Allah ne ya zaɓe shi a kansu su fa da suka zo roƙon cewa suka yi ka naɗa mana kwamanda alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum suka ce ma annabin su e ba aslana malikan naɗa mana kwamanda kaga fa ko shine ya zaɓa bisa raɗin kansa bai kamata su warware ba sai da kuma ya musu togaciya in an naɗa da ku je suka ce da su je sai ya roki Allah ya ce Allah naɗa musu da kanka Allah sai ya naɗa kuma ba fa suna kokonton shi ba annabi bane sun yarda shi annabi ne amma yanzu inda aka samu matsalan an naɗa musu wadda suke mai kallon kaskantacce jama'a kuna fahimta wannan ciwo ne daga ran da kake kallon wani a walakance daga ran da kake kallon wani a walakance to duk ran da Allah ya mishi wata falala yana da wahala bai zama sanadiyar kai halakarka ba haka kawai zaka ga fonotin kana ta zaginsa a majalisai wajen zama wani ma bai taba haduwa da kai ba wani bai taba magana da kai ba amma saboda wannan gilli da jin haushinsa da hasadarsa kai duk inda ka zauna sai ka yi magana a kansa kalu suka ce anna yakunu lahul mulku alaina ta yaya mulki zai kasance gare shi a kanmu ɗaluta ya zama shi ne zai mulke mu walam yi uta sa'atan min almal wadda bayi da dukiya kala yace inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi Allah dai shi ya zabe shi a kanku kuma ya yalwace shi wajen ilimi da karfin jiki kai karshe mutanen nan sai da suka kaima har Allah sai da ya turo aya na wannan akwatinsu da aka tafi da shi a wancan farmaki da aka musu wadda akwai sauran kayan annabi Musa da annabi Harun a ciki don a tabbatar musu ɗaluta Allah ne ya zaɓe shi ƙarshe dai haka suka miƙa wuya ba don suna so ba to ana tafiya sai ɗaluta ya ce musu akwai wani kwari ko wani rafi ko wani kogi da za mu tsallake إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني دو ودا بي شا ruwan ba yana tare da ni wanda ya tsaya ya sha da yawa bai tare da ni wanda kuma zai sha to kar ya wuce kamfata daya da suka je bakin ruwan kawai sai suka zauna suka sha yadda suke so me yasa saboda wadda ba su soya ba su umarni amma ni jama'a kuna fahimta su haka yake man sagir duk lokacin da wai kaga wani wai yana kallon wani walakantacce wani duk wadda kaga ya fito a wata kabila Allah ne ya kaddara ya fito a wannan kabila ba wadda aka bashi takarda ya zabi wani yare ne shi ba wadda ya cika takarda ya zama a family kaza zamansa a kabila kaza ba ta waya bane a kansa zamansa dan gari kaza ko dan kasa kaza ba ta waya bane in ya lalace lalacewarsa wani abu ne daban amma ba zamansa wannan kabilan ne ya sa ya zama kaskantacce ba sannan kai kanka wajen mu'amala da mutane ka dinga lura da wadda yake karrama ka a idonsa da wadda yake walakanta ka akwai wadda du mu'amalan da kake da shi da wannan kaskancin yake kallon ka to me zaka nema abunsa me zaka nema abunsa a aqidarsa a idonsa yana kallon kai kaskantacce ne kai walakantacce ne kai baka cancanci komai a rayuwa ba banda kaskanci kuma haka yake mu'amala da kai haka yake mu'amala da kai yahudu fa ba wai ba su san da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane kun fahimta wannan ciwon ne kawai saboda ba a cikinsu yake ba suka ga yaushe kuma yanzu za su zo su bi larabawa iya matsalar kenan su kansu fa larabawan da suka kafirce ma Allah suka ibin Allah ba fa suna inkarin nagartar ko cancantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane a'a kawai me yasa ba a zaba a cikin su ba iya maganar kenan amma don Allah kuna fahimta وقالوا لولا نزل هذا وقالوا القرآن لولا نزل على رجل هذا من القريتين عزيز القرآن على رجل من القريتين عظيم الله سيتي أهم يقسمون رحمة ربك يقسمون رحمة ربك نحن الله قسمنا غني.
بينهم إيه.
معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم ورفعنا فوق بعض درجات بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وقالوا سكتي لولا نزل هذا القرآن ميسا بأسسوكر دونا القرآن با على رجل من القريتين عظيم أي على رجل عظيم من القريتين قواني ببان متم أتكين وأن نمبراني قد بيو قامك قا طائف أمك قاسو أبو جهل a ta'if ga su urwa ibn mas'ud al-thaqafi ga su wane ga su wane yo inda a aiko annabi a larabawa kuma a ce muhammadu za a aiko eh maraya ya kamata ga manyan mutane ga 'ya'yansu wallahi abinda ya hana su abu jahalin su bi manzan Allah kenan su an ba da matsayin mawadda su a idonsu ba kowa ba ne amma jama'a kuna fahimta? Allah sai ya ce musu ahum ya kasimuna rahmatar rabbi Allah ce to rahamar ta ma su ne za su raba ta? su ne za su raba ta ahum ya kasimuna rahmatar rabbi Allah ce su da su ram- ra- raba kasa rahamar ubangijinka na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum Allah ce rayuwarsu da hanyar abincinsu Allah ce mu muka kasa musu wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin muka daga darajar sashi akan sashi don baka son mutum sai me shi Allah in zai mishi abinda zai mishi zai kalli kana son sa ne ko baka son sa E shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa duk cututtukan zuciya ba wacce ta ma ma'abucinta adalci irin hasada ya ce domin hasada ita ce sai ta gasa mai yinta kafin ta gasa wadda ake mishi haka ne haka ne e wata zani inda za ta ga wata ta canza zani za ta ga wata ta canza za ta ce to ko a ina ta samu haka ne ko ba haka ba me ya mata zafi ne ya mata zafi wani da zai ga wani da, da anguwansu da, da mota ko ce to waye ya bashi to in ma aljanu ne suka bashi ina ruwanka jama'a mun fahimta to ita ce ita ce eh karka yadda kuma yana daga cikin abin da ya durkusar da al'ummar mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu annabi yace mutane ba za su gushe cikin alkhairin Allah ba matukar ba su ma junan su hasada duk wanda ya taso a anguwanku kuka lura mutum ne da yake da nasibi ku haɗu ku yi gayya ku tura shi yaro ne da yake da basira yana da basira da ganewa ku haɗu ku yi kwamiti ku tara mai kuɗi ku ɗauki nauyin sai je ya karatu haka ake yi duk wadda kuka ga alamar ci gaba tattare da shi ku haɗa ƙarfi da ƙarfe ku taimake shi annabi ya ce ba za ku gushe ba cikin alkhairi matuƙar ba ku hasada kaga mafhumul mukalafa kenan in dai da hasada ba za ku ci gaba ba to kai talaucin da wahalan so kake kaga kowa a ciki duk wanda ya dan fita sai ya bata mare eh ustaz eh wannan masibar kai baka so wani ya a- a dan rage mai hanya eh in wani ya fita kuma ku yi addu'a wani ma ya ya sulale amma kawai duk wanda ya fita sai ka- sai ka fara jin zafi sai ka fara jin zafi jama'a mun fahimta mata fa 'yan mata har hasadan aure suke yi idan wata ƙawarsu za ta yi aure haka ne ko suka ga alaman auren da ɗan dama-dama haka sai a fara zuwa ana faɗin munanan maganganu to haka kike so ku yi ta zama dukanku ehe idan wannan shekaran 20-30 sun tafi baɗi ma waɗansu su tafi har ke ma na ke zo ki tafi amma ku yi ta zaman ai ba riba a ciki haka ne eh haka ne eh to abin da ya ja ma iblis kenan jama'a abin da ya hana waɗannan kafiran maka bin manzon Allah sallallahu alaihi hasada ai kun ji dai mutanen daluta ko iya abin da ya hana su yi biyayya bayan su suka nema da kansu shine ganin kashi da suke ma daluta to ka daina kallon wani kaskantacce a idonka idan ya zama mutumin banza wannan halayensa suka mai da shi mutumin banza sai ka yi mu'amala da shi saboda halayensa na banza amma dai wai shi saboda kaza ne zatinsa ya sa ka kalli gidan da ya fito ko kabilarsa ko garinsa a ce wannan yasa kake mishi kallon kaskanci ko talaucinsa a'a eh haka da ka ga irin waɗannan wadda ba su fahimci girman kima na addini ko masu addini ba mutum zai je zauna a falonsa ba alarammomi makaranta ƙur'ani marubuta ƙur'ani su zo zauna a ƙasa a gabansa yana kan kujera amma inda kwamishinansa zai zo kuma zai zo ya zauna a kan kujera ga mahaddacin alƙur'ani duk inda ake nema a cikin alƙur'ani amma shi martabansa bai haka ya zo bai kai ya zauna a kan kujera ba yana musu kallon kima ko kaskanci kaskanci kaskanci inda wani abokinsa arne zai zo akan kujera zai zana ko kuma kasa kan kujera to haka nan falo falo falo falo akwai falon da in ka shiga kai baka isa zama akan kujera ba to kai me dai kai ka wannan falon me dai kai ka wannan falon Allah ya samu dace ƙale ce ma mana aka Allah tasjuda iz amartuka me ya hane ka kayi sujuda yayin da muka umurce ka ƙale ce ana khairun minhu ni ne mafi alkhairi a kansa kun ji abin da iblis ya faɗa to ka daina kallon bayin Allah da irin wannan sifa khalaqatani min narin ka halicce ni daga wuta wa khalaqatahu min tin shi kuma ka halicce shi daga tabo to idan tsakanin wuta da tabo wanne ne yafi daraja ai shi Allah da yayi su ai shi ya kamata ya faɗa har makara mana aya ɗaya قال قال فاهبط منها فما يكون لك أن نعم.
تتكبر فيها فاخرج إنك من an ce الصالحين sai gari ya waye fala da mu to jama'a sai mu kwana a nan Eh, cikin ayoyin da za mu yi ta karatu cikin sati biyu zuwa sati uku duk magana ne akan iblis da kuma shiri da ya shirya tuntuni domin halakar da bayin Allah wannan tsatso na annabi adam alaihi salatu wassalam alwashi ya yi zai yi fata-fata da su iya damuwarsa karka dace da rahamar Allah to yana da kyau kowane musulmi ya zama a ankare da haka duk lokacin da zaka fada ma wani laifi ka tuna cewa shaidan ya yi alkawarin janka zuwa ga wannan laifi ka zama a faɗake ka zama a ankare Allah ya tsare mu daga kaidinsa فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Saurari wa'azuzzuka da karatun Alƙur'ani a undundu hausa.com